بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau nawa ne ga watan zulqa'ada nam 24 ga watan zulqa'ada shekara ta 1400 da 40 hijiriya wanda ya dace da 27 ga watan 7 shekara ta 2019 a lissafin turawa za mu ɗora kan darasi na wannan darasi na nawa ne 35 tabbas ba darasi na 35 a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi idan yan uwa za su iya tunawa mun tsaya ne akan alkabiratu sadisatu wal 20 babban zunubi na 26 wanda shine az-zulmu zalunci Allah ka raba mu da zalunci mun fara tattaunawa akan wannan babi amma lokaci bai bar mu ba so yau za mu dora insha Allah bayan bayan mun karanta ayoyi da kuma hadisai da suke magana akan haramcin zalunci wanda daga jin sunan ma shi na zalunci ko da ba a ja maka aya aka ja maka hadisi ba ka san zalunci haram ne to amma mun kawo ayoyi da hadisai da malam ya kawo da irin halin da azzalimi zai iya fadawa ranar tashin alkiyama Allah ka rufa mana asiri sai ya ce wafi ba'adil kutubi ya ƙulullahu ta'ala wafi ba'adil kutub ya ƙulullahu ta'ala اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري وأنشد بعضهم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وكان بعض السلف يقول لا تظلم الضعفاء فتكون من أشرار الأقوياء وقال أبو هريرة رضي الله عنه إن الحبارة لتموت في وكرها هزالا من ظلم الظالم وقيل مكتوب في التوراه ينادي مناد من وراء الجسر يعني الصراط يا معشر الجبابرة الطغاة ويا معشر المترفين الأشقياء إن الله حلف بعزته وجلاله ألا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم عن جابر رضي الله عنه قال لما رجعت لما رجعت مهاجرة الحبشة عام الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تخبروني بأعجب ما رأيتم بأرض الحبشة فقال فئة كانوا منهم بلى يا رسول الله بينما نحن يوما جلوس إذ مرت بنا عجوز من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت المرأة على ركبتها وركبتيها وانكسرت وانكسرت قلتها فلما قامت التفتت إليه ثم قالت سوف تعلم يا غادر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلم من أمري وأمرك عنده غدا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم وانا حديث صحيح ني ابن ماجه ده ابن حبان يروي توش الباني الله يمس رحمه a cikin muktasar ulu ya ce hadisi ne ingantacce haka ya inganta shi a cikin sayul jami'a hadisi na 4,597 4,598 a cikin wasu littattafai an faɗa wa fi ba'adil kutub ya ƙulullahu ta'ala an rawaito cikin wasu littattafai na ilimi hikaya ce Allah yana faɗa fushina ya tsananta fushina ya tsananta ishtadda ghadabi fushina ya tsananta ga wanda ya yi zalunci alaman zalama man lam yajid lahu nasiran ghairi wanda ya zalunci wanda ba yi da mai taimaka masa in ba ni ba abinda ake nufi shine Allah ya faɗa cewa yana fushi mai tsanani akan dukkan mutumin da yake zaluntan mutum mai rauni wanda bayi da ma mai taimaka masa ma a duniya in ba Allah ba ka san akwai wanda in ka zalunce shi a nan duniya watakila yayansa ya taimake shi watakila babansa watakila yan uwansa watakila danginsa watakila mai gidansa watakila malaminsa watakila kaza ɗinsa ko ma'ana akwai wanda ana jin tsoron zaluncin a zalunce shi ma ana jin tsoro to akwai wanda kuma duk abin da za ka yi bai da ma wanda zai bukadinsa ba saboda tsabar talauci tsabar rashin gata to irin waɗannan wato su ne ake farin wato wato ake ake allah allah a cuce su saboda in an cuce su ma ba za a bukadu ba yanzu akwai wannan ka cuce shi kaucewa zai Allah ya isa bai da bai da mahalin da zai je gurin dan sanda ma to Allah ya ce fushi na ya tabbata ga wanda ya zalunci irin waɗannan mutane zalunci duk wanda zai zai yi amfani da ƙarfinsa da damar da yake da shi ya zalunci wani wallahi sai kun yi muhasama jayayya tsakaninka da wanda ka zalunta Allah kai mana afuwa kar ku manta a kiyama fa kiyaman nan da kuke ji ana faɗa ko dabba ce ta zalunci yar wata dabba wallahi sai an rama zai iya yiwa kana tafiya a mota ka zalunci wani ka masa mugun obatakin ka shige masa gabansa ko kana da abin hawa ka zalunci wani kuma ka zage shi duk ana yi ko harka ta shiga tsakaninka da wani ka fa karfinsa ka zalunce shi ka rike masa hakkinsa ka ƙi ka biya shi kana ganin ka kai saboda bai isa ya ya bi kadu akan zaluncin da ka masa ba wallahi akwai ranar da za ku tsaya shi yasa wani yake cewa mawaki لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم duk lokacin da kake ka samu dama karka yadda kai zalunci saboda ka samu mulki ko ka samu sarauta ko ka samu wani matsayi a wani ofishi la tazlimanna idza ma kunta muqtadiran fa dhulmu tarji'u uqbahu ila an-nadam shi zalunci karshen zalunci abinda wato consequences din zalunci shine nadama wato za ka yi za ka zo kai nadaman da ina ma za ka samu wanda ka zalunce shi ka ce ya fi maka babu malam ko ɗanka ne ka zalunce shi ba sai an biya ɗan da kai ne sababin zuwansa duniya idan ka zalunce shi sai an biya ƙarshen zalunci nadama kuma ga sunan ai duk wanda suke yin da suka samu daman suke zaluntar mutane da ƙarshe dai abin da suke yi za su zo mulkin ya tafi damar ta tafi ga wanda aka zalunta din tsakaninsu da su sai dai Allah ya isa yanzu akwai wanda in ka ji labarin sama ya zo gurin ce wane ne Allah ya isa tsakaninmu da shi lokacin da yayi kaza yayi kaza ya aikata kaza ya aikata kaza ya shiga haƙƙinmu ya cuce mu ina je maka tsoro ka zama wannan mutumin ko principal ne ka zama ko chairman ne ka zama ko headmaster ne ka zama ko wani malami ne a wata makaranta ka zama ko shugaba ne a wata ƙungiya ka zama zalunci kuma kun ga ba abin da yake wahal da mu yanzu irin zalunci ne kullum yanzu in ba an yi da gaske ba sai ka iya cewa dan uwanka so yake ya samu dama ya zalunce ka idan kasuwanci za ka yi in an samu dama iya wautar ka iya zalunta ka da za yi za ka je siyan kaya a wajen mutum da ya ga haka gara-gara ne kai sai zalunce ka mota za ka hau mashin za ka hau idan an raina maka hankali sai ka ba mutum dubu ɗaya sai ya baka canjin ɗari biyu dubu ɗaya baka bashi kudinsa ɗari ne sai ya dama da ɗari ya haka ya ce wallahi ɗari biyu ka bani kuma dubu ɗaya ka bashi haka shi ma ɗin idan ya rena mai abin hawa sai ya bashi ɗari biyu sai ya ce ya bashi canjin ɗari biyar sai ya ranta ya ce wallahi ɗari biyar na baka duba ga gashi nan kuma ƙarya yake ɗari biyu ya bashi yana ganin ya ƙware da zalunci an sha faɗa ana yin bayani yanzu atm ka je za ka ciri kuɗi wai akwai wanda za su zo su tsaya a bayanka suna satan lambobin da kake dannawa saboda a zalunce ka kawai yanzu burgewa ya za ka cuci mutum idan noma ka je kana yi a ita cutar ka kawai yadda za a zalunce ka shi idan a ma'aikata ne an ba da kuɗi a raba ma wasu mai raba kuɗin sai ya samu abin da zai wawura da shi zai gina gida da shi zai ci abinci da shi zai yi kaza da shi zai kaza yanzu yanzu nan daga tafiya na dawo daga wata jiha a gabanmu wani bawan Allah ya siyo irin raguna din nan ya zuba ya cika lita hais ya zo irin checkpoint wanda wannan wurin na checkpoint din hadari ne ma jami'in tsaron ya tsaya yana karban kuɗi saboda gurin guri ne na fitina amma wallahi aka tsaye da shi yana gaban mu sai ba da ɗari zai wuce aka ce ɗari fat a gaban mu yana faɗa jami'an tsaron ɗan iska ɗan abu kazan ɗari ya bamu wallahi shi ka bamu dubu ɗaya ƙarara yake faɗa wani kuma yanzu da yake ya kware da zaluncin da cuta yana kai kawo takardunka sai ka ɗauko wata takarda kawai farar takarda a ƙasan takardar sai ka jefa mai yan ɗari biyar ko ɗari biyar ya baka canji zalunci kuma idan baka ba da wannan kuɗin ba sai su wulaƙanta ka su sa ka tsallan kwaɗo su maka duka talaka ne kai ba uban da ya isa ya magana a daji ne wa za ka bukadu waye zai bukadunka in dare ya yi ma wani abu zai iya faruwa dole ka ɗauki wannan shi ba an ɗauke shi an ajiye shi ana bashi allowance ana bashi albashi aikinsa ne ya samo maka da tsaro amma ba za ka wuce ba sai ka biya haka za ka suna ta cika kuɗi a aljihunsu da kuɗin zalunci to wannan ba zai dame ka ba malam sai lokacin da kai shekara ashirin talatin kana wannan aikin ka kusa kai ritaya sai ka tuno rashin mutuncin da kai ta yi a shekarun baya duk waɗanda ka karɓi kuɗinsu ɗin nan ba sa nan wasu sun mutu baka san yadda zaka iya mayar da musu ba kaddara ma kana da kudin zaka mayar ina zaka same su ka mayar amma yau jami'in tsaro da yake samun kudade irin wannan na zalunci shine abun murna shi iyayen suke sa masa albarka ai yana taimaka musu da shi zai ci da shi zai sha da shi zai canja riga da shi zai kai wa uwarsa guzuri da shi zai subhanallahi alazim haram mutum ya rayu akan haram لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه ترجع عقباه إلى الندم tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun ka kwanta kana bacci wanda aka zalunta kuma yana farke yana ta sallah yana roƙon Allah Allah kamar yadda wani ya zalunce ni ya ubangiji kai maganinsa Allah ya isa ya Allah wane ya ci min fili ya Allah wane ya ci min kuɗina ya Allah wane ya ci jarina a kasuwa tanamu ainaka wa wal mazlumu muntabihun idanuwanka suna bacci ka cika ciki da haram kana bacci wanda ka zalunta kuma ya tashi da daddare yana sallah yana roƙon Allah a kanka ina za ka yi labari shine wal mazlumu muntabihun yadu alayka wa ainullahi lam tanami yana maka mummunar addu'a shine yadu alayk ka sani idan Allah baya bacci duk wanda ka cuce shi kana da damar ka cuce shi amma baka da damar da zaka hana shi addu'a kuma ko arne ya san addu'a tana da tasiri to shine illa ka cuci mutane wallahi an ba da taki a raba mutane ga farashin da aka bada kun ɓoye kun ɗauka na gwamnati kun cutar da mutane kun je kun sayar wa 'yan kasuwa sun ƙara mu kuɗi kun zo ana ta tatse talakawa haram haram wani ya kawo takardarsa za a sa masa hannu ka ce ba za ka sa hannu ba ba za ka kai a sa hannu ba sai ya biya kuma an ɗauke ka aiki a ma'aikata albashi ake biyanka amma wannan kuɗin ƙamama ɗin da ake baka da shi kake rayuwa cin hanci da rashawa cin hanci da rashawa ya lalata mana rayuwa ya fitar da mu daga silkin cikakkun mutane da shi kake rayuwa babu wani abin da a ƙasar nan ba a zalunta mutane a cin hanci jami'a za ka shiga akwai mai sai da ofa makaranta za ka shiga akwai mai sai da ofa ka biya asibiti yau akwai asibitocin da ɗan uwanka za a kwantar wala sai an ba da cin hanci a ba da gado wani dan wa bugo min waya ce ga wani babban aiki ya samu mai maiko akwai kuɗi a ma'aikatar amma albashi amma an ce ga ofa nan naira dubu ɗari biyar zai bayar a bashi ofa ya ce wallahi malam na yi buge-buge na da ƙyar na samu ɗari uku ma ina ta neman bashi ya ce kuma wanda ya ce ya ba da wannan kuɗin ya ce in bai bayar ba bai da offer in kuma ya bayar ya bada kudin duk inda zai kai kara a kasar nan ya kai kara wallahi waya dan waya bugun sai na zo nake ba labari ga wani sai ce mai ai malam a yanzu haka akwai offer miliyan 1.500 wata ma'aikata ce daga cikin ma'aikatan da suke da alaka da nnpc akwai kudi aka kalla allowances da za a baka da kudade da za ka samu fita waje da harkoki da ake yi yanzu yanzu za ka yi arziki amma waɗanda suke shugabanci a wurin ofa ba za a baka ba ko an yi intabi an yi waye a sauran sai ka ba da naira miliyan ɗaya da ɗari biyar amma fan ka bayar garanti ne du a ƙasar nan ake wannan zalunci kuma wallahi tallahi ina gaya maka in baka bayar ɗan ba wanda yake da kuɗin shi zai samu karka taba zamanin wani point da kake ja a jami'a ko wani 2-1 da ka fita da shi ko waye-waye da sauransu ana neman injiniya injiniyarin ake nema injiniyarin injiniya ake nema wallahi tallahi hausa islamic studies idan ya zo yana da hanya sai a ɗauke shi a gurin ta dai ba alaka tsakanin hausa da islamic studies a tsakanin injiniya da wani ba dai digiri ba ne ga wanda fa ake so wani abu maganar intabi duk formalities ne a zuwa intabi ka ci gaba gaba duk iska ce zalunci akwai waɗanda a haka suke rayuwa ya sa za ka zo ka hau wata kujerar sai a zo ana maka murna wani ka masha Allah alhamdulillah ana maka murna zaka ci haram ana maka murna zaka ci kamama wa kana ba'du salafi wani wani daga cikin magabata yana cewa kar ka zalunci masu rauni fatakuna min ashrar al-aqwiya duk wanda ya zalunci mai rauni to zai zamanto cikin mafiya sharrin masu ƙarfi na'am a cikin masu ƙarfin kai kafi kowa sharri tunda zalimi ne kai abu huraira yana cewa tsuntsu mutum yakan zalunce shi hubara wani tsuntsu ne daga cikin tsuntsaye yakan mutu a cikin kwansansa ko saƙonsa saboda zalincin mai zalunci kuma Allah ba zai bari ba ko ɗan kaza ka taka ka kashe ka zalunce shi Allah ya an ce an rubuta a taura yunadi munadin min wara'iz aljisr ranar tashi alkiyama wani mai shela zai zo yi shela a bayan siradi ya ku jababiratu tugha masu girman kai masu ƙetar iyaka azzalumai ya ma'ashar almutrafin al'ashqiya waɗanda suke jin daɗi shine almutrafin al'ashqiya yan wuta shakiyai Allah ya ba su dama ana ganin su ne masu jin daɗi da shakatawa a nan duniya Allah ya yi rantsuwa ya ce da girmansa da ɗaukakarsa ba wanda ya isa ya ƙetare wannan siraɗi matuƙar azalimi ne shi la yujawizu hadha al-jisr al-yawm zalimun duk wani azzalimi ba zai ƙetare wannan gada ba a yau labarin saƙon shine duk azzalimi ya Allah kai mana afuwa duk azzalimi ba zai iya ƙetare siraɗi ba ɗan wuta ne ko ya zo sai ya fada me zai jefa shi zaluncin da yi malami a jami'a sai rinka karban kuɗin ɗalibai in ka ba da kuɗin nan ka ci in baka bara ba ka faɗi hand out dole sai an siya saboda yana da source of income ɗinsa haramun ne fa sayar da hand out malamin jami'a a jami'a haramun ne sayar da lecturer ya sayar da hand out kowa ya san da wannan amma Allah da wasu da kan suke bugawa su kawo shi himili guda akan teburi duk wanda zai fita ya zo ya sa kuɗinsa ya bayar a rubuta sunansa a kira monitor class captain shi ma munafiki da shi za a hada baki duk wanda ya saya ya biya a rubuta sunansa da wannan wannan sayan da ka yi wannan hada out da ka saya ta 1200 kuma wallahi watakila in ka jawo tafi 250 ba sai ce very important question are there in the hand out so you have to you must buy it and it is your CA continuous assessment if you didn't buy it you will see automatically carry over yana zare maka ido dole ka je ka nemo wannan kudin ka saya a rubuta sunanka kuma in ka saya fa ko ka yi karatu ko baka karatu ba ka ci a makarantun nan a ƙasar nan haka ake kuma an san da lecturerin da suke wannan abun zalunci ne wannan ka ci da yawa ko ka ci kaɗan za ka gama tara waɗannan kuɗaɗen sai bayan shekara talatin ka tuno wannan abun da ka yi ɗaliban da ka yi wannan wasu sun mutu ma ina za ka same su da mayar musu kuɗinsu wato wannan babin na zalunci yana da yawa a cikin rayuwarmu da mu'amalolinmu Allah zai ce babu wani azzalimi da ya isa ya ƙetare siraɗi na yau babu shi jabir yake cewa yayin da masu hijirar habasha suka dawo shekarar fatu maka amal fathi suka zo gurin manzan Allah sallallahu sai manzan Allah ya ce ina so ku gaya min abin da ya fi burge ku a ƙasar habasha wanda suka yi hijira zuwa habasha da suka dawo annabi ya ce ko za ku gaya mun me ya fi burge ku a ƙasar habasha wasu matasa ƙala fitiyatun kano minhu fitiya matasa suka ce e za mu gaya maka ya rasulullah wata rana muna zaune id marrat bina ajuzun min ajaizihim sai ga wata tsohuwa cikin tsohuwar mutanen habasha tsofaffin mutanen habasha tana ɗauke da tulu na ruwa ta hamilu ala ra'asiya kullatun min ma kulla tulu na ruwa sai ta zo wucewa ta wajen fatan wani matashi kawai sai ya ɗauki ɗaya daga cikin hannayensu ya mangari kafaɗarta sun madafa'aha ya tura ta fakarratil mar'atu ala rukubatiha ko rukubataiha sai wannan tsohuwa ta faɗi akan gwiwowinta kuma wannan tulu nata ya fashe tulun nan na ruwa sai ya fashe ta faɗi ruwa ya zube yayin da ta tashi ta miƙe sai ta kalle shi sai ta ce da sannu za ka sani ya kai mayaudari saufa ta alamu ya gadir ya mayaudari yayin da Allah ya kafa kujera wada Allahul kursi yayin da Allah ya haɗa al'awwalina wal akhirin na farko da na ƙarshe yayin da hannunka zai zo yana magana akan duk abin da ka aikata ya ilahi ya Allah al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun zaka sani ranar da kaji hannunka yana magana normal yadda muka sani ba hannu yake magana ba baki yake magana ranar kiyama bakin Allah zai gimtse ya rufe shi gaba daya hannu zai magana kafa za ta yi magana ta yi shaida akan duk abin da ka aikata ba wanda zai zalunci wani wannan hannun duk abin da ka rubuta da shi ko ka aikata wallahi zai magana wallahi zai yi magana wallahi kafarka za ta yi shaida akan abin da ka ina masu zuwa gurin badala gurin barna ina wanda zai rufe ɗaki yana ta'adi da mace ko yarinya ko budurwa ko na makamancin wannan yana ganin daga shi sai shi ya ilahi ya Allah ustur auratina wa amir rawatina wahfazna bima tahfazu bihi ibadatu salihin ya zo a hadisi mafi munin zunubi shine akwai mutanen da kake ganin su bayan Allah ne a zahiri a fili amma idan suka keɓanta ba wanda yake ganin su in ta haku maharim Allah sai su keta alfarmar Ubangiji gashi nan kana ganin sa mutumin kirki amma layin da ya zo daga ba kowa daga shi sai shi gurin da ba a san shi ba to ɗan ta'adi ne maɓarnaci kwanan nan wata yarinya ɗaliba ta zo ta same ni ku ji labarin abin da ya faru uwarta kai ta zo ta fara samu malam a taimaka mana da addu'a an kai kudin aure an mai da kudin auren an ce a dawo da kudin aure muna ta an sa rana muna ta buge-bugen za a yi aure na ce me ya faru ta ce wallahi saurayin ne wai ya ce ya fasa ya zo da wasu abubuwa na ce me ya zo da shi uwar bata iya gaya min ba sai ta ce zan turo maka yarinya na kira yarinya ta zo take min bayani ku ji abin da matasa samari suke wai sai yake ce mata haka kurin ba ni na ga baki a tarbata baki a tattalata ta ce kamar ya tarbarka da tattalanka ta ce idan ka zo ina gaishe ka ina kawo maka ruwan sha ina sauraron ka wai shi bai gane ba in ya zo wai nesar shi take zama ba ta zama a kusa da shi sannan abu na biyu ba ta masa girki girke-girke to idan talakawa ne wallahi dan fara ruwan ma da nake kawo maka Allah ya sani sai an yi kokari ake samu kaga matsiyaci shi wanda zai bada kudin girkin ba amma wai ba a masa girki wai a irin halin nan da ake ciki wai ka sa wai yarinya budurwa zaka je saboda zaka aure ta gaibu fa a maka fatan kifi da nama da jalab rice wani lokacin da tuwo ko dan abin sha'awa ko a soya masa dankali ko a yi abin nan ya zauna miƙe kafa ya share kuma in zai fita ba bayarwa zai yi ba sannan wai ba ta wai wai rungumarsa na ce haka ya gaya miki ce wallahi malam wai in ya shigo yana shigowa wai ba ta rungume shi ba wai idan zai tafi za su yi sallama ba ta zuwa ya sumbance ta ƙarara ya gaya mata ka san yadda ya ja hankalinta ya ce to gaskiya wannan yana nuna ko ya aure ta ba zai samu biyan bukata a tattare da ita ba tunda ba ta fara yi masa yanzu ya so min taɓi ya gani ba akan makalla ina so ka tuno wannan Allah kiyaye kanwarka ce aka zo zance da ita aka gaya mata wannan Allah kiyaye yarka ce da ka sha wahalar tarbiyya wani kurin a iska a banzan bazara ya zo neman ta yake gaya mata wannan abu idan ta bada haɗin kai ta yi da'a shikenan to kaga wannan sai ta ce a'a gaskiya ba za ta iya ba gaskiya ta ce ka bari a yi auren mana ya ce a'a ki je ki shawara in ba haka ba wani abu zai biyo baya ya sake dawowa ya ga ba canji ya ce ba ki karɓi abin da aka gaya miki ba ko sai ce wai ke kan wace islamiyya kike zuwa ne ita ce kasan islamiyya kasan dr abdallah gadon kaya sai ce to ya ce shi yasa na ganki da tsatsauran ra'ayi a aji ni ba kaga ban san shi ba labari na kuna yake ne wai shi yasa kike da tsatsauran ra'ayi a addini kaga dubai ne suka fassara abu saboda ta ce ba za ta yadda a me ai saban Allah ya lalata ta ba dan haka ya lika mata tsatsauran ra'ayi ya ce a dawo masa da kuɗin aurensa a dawo masa da kudin aurensa ba za mu daidaita da ke ba inda waɗannan malaman su suke karantar da ke ba za mu daidaita da ke to shi ne ni kuma tun da an ambaci sunana ni ne mutum farko da aka kawo labari to yarinyar nan an dawo da kudin aurenta me ya faru ya ce lalle sai aka yi masa waya aka ce kaza ya ce shi fa wannan yana kan ra'ayinsa eh wallahi to yanzu irin wannan yaya auren zai albarka shekaran jiya shi ma wannan uwa ya bugo mun waya ya ce ga sunan shekaran jiya ne juma ko jiya ne jiya ne ya ce ga sunan za su ɗaura aure ana ta rikici me ya faru yaro ne matashi yake zuwa zance wajen yarinya yaron yana da ciwon kanjamau amma ya yaudare yarinya yake ba ta kudi yana sai mata manya-manyan wayoyi yana mata manyan ɗinkuna yana ba ta kudi a hannunta yake ɗaukanta yana tafiya da ita aka yi wa uwarta magana sai ta ce hasada ake mata yaron ya san bayi da lafiya sai da ya san yadda yake keɓanta da wannan yarinyar ya lalata ta ya tabbatar ciwon na ya shiga jikinta har da ta kai ga aka je aka yi gwaji aka tabbatar shi is positively affected ta kamu ya ce ta bukatar sabiya aka zo ana rikici uba ya ce shi mai yadda ba ba za a yi aure ba uwa ta ce dole a daura aure shine aka bugo waya wani bawan Allah wani limamin da zai daura auren yake mun fata yanzu ya ya halatta a daura an nace ku daure masa ita ta mau ku hada shi ne ko malam idan kai zuciya in kai zuciya kace kada ta aure shi ya tabbata ya riga ya lalata ta an sani to wa zai aure ta kuma tana da wannan ciwon ba gwanda ka tura su je can su ƙara su tafiya ba yanzu haka za a yi wannan abu na ce to idan kuka ce ba za ku yi ba kun yi zuciya wa zai aure ta ina ba ku wannan labarin ne saboda wallahi al'azimu ku sa ido akan kannanku da yan uwanku da dangin ana barna ana ta'adi a kasan nan fiye da yadda kake tsammani kuma galiban yan matan nan duk wanda ya sake wallahi malam ba a yin auren nan sai an lalata su galiban yadda za ku gaskata ku rinka gani lokacin da ake zuwa ana taron biki ana ana zuwa event centers din nan yadda matan suke runguman maza maza suke runguman matan su kai yanzu bala'in ya kai ga matan ne ma suke bin maza su suke yin kwalliyar su bi samarin su ba da kansu duka waɗannan wannan jakar in kuka kunshe ta akwai zaluntar kai akwai zaluntar shari'a kuma wallahi sai ubangiji ya yi mana hisabi amfanin karatu a yi aiki da shi kuma ba ka da riba a rayuwarka in baka ba Allah ba ka zo ka bar yarka ta lalace jikokinka sun shiga uku don sai an zage su akan wannan abu Allah kiyaye wannan mata ta ce za ka sani wannan abin da kai mun saufa ta'lamu min amri wa amrika indahu gadan gobe za ka san lamarina da lamarinka a gobe kaga wannan mata tana da imani da kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta yi gaskiya yaya Allah zai tsarkake mutane kaifa yuqaddisu Allahu qauman yaya Allah zai tsarkake mutane mutanen da ba sa ban kadun a cuci mai rauni mai karfi ya cuci mai rauni ba abin kadu la yu'khadhu min shadidihim li dha'ifihim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un halin da muke ciki kenan yaya Allah zai kyale mutane al'ummar da suke rayuwa a cuci mai karamin karfi ba za a bukadu ba wallahi bari in gaya muku wani abin da kun sani yanzu a garin nan a bakin titi ana wucewa wallahi sai a tsaye da kai a yi maka fashi ana kallo ba za a tsaya ba kwanan nan wani yaro yake gaya mu ya ce wallahi malam ɗan adidi da sahu ne ya ɗauko ni a shebarawo muna cikin tafiya an zo wani guri haka da ɗan duhu haka sai na ji suna magana daman na tarar da wani a ciki sai ce sauke ni a nan sai shi direban adidas sun sai ce tana nan ne sai ya ce tana nan yana sauka kawai sai ya ciro rodi mai tsini rodi mai tsini sai ya kan yaron nan ya ce sauka ya ce kamar yana sauka lokacin sauka ta biyu ba ya ce kawo wayarka kawo mai yake jikinka ya ce sai ya sauko ya ce wallahi masu mota suna wucewa masu adadi sahu suna wucewa masu tafiyar kafa suna wucewa masu kaza suna wucewa ya ce wallahi malam na rungume shi muna kokawa sai shi ɗaya yake ta ce ka sauka masa mai kake jira ka sauka mai banza ya ce ana cikin haka na fizge karfan ya yi kaina ɗayan sai zo suka haɗu mu ya ce malam masu motoci suna wucewa sai ga wani mai mota ya zo daidai gurin sai na sa hannuna na bude motarsa zan shiga don gudu ya ce sai ya ƙara giya fi sai jani aka sai jefa ya ce ina ganinsa yana waiwayawa ga 'yan adadin sau suna wucewa ga wani saboda tafiyar kafa suna wucewa ya ce wallahi malam da kaina na ɗauki wayan nan na bayar da kaina na ɗauki abin da yake a juna na ɗauka na bayar da na bayar na ruga da gudu ni ba musamman ina na shiga ba wannan abun akar makalla bayan magariba aka yi a fili akwai ɗalibina da yana zuwa karatu nan gurin a nan hanyar ɗorayi aka yi kidnafin ɗinsa da la'asar da motarsa kurin ɗata ya tsaya zai siya yana fitowa kawai wasu mutane suka kara mai mota kawai suka fito da kwat suka ce zo su tafi ya ce ofisa ya za a yi haka kawai in zo mu tafi ya ce kai za ka rena mana aiki a ofis ake neman ka kwat kawai suka saka wai kawai wai don kaga mutum da kwat kawai shikenan kawai jami'i ya ce wallahi mala a gaban masu datan nan a gaban masu mota a gaban kowa da kowa ana kallo na aka tukuikuya ni ina ba zan je ba ba zan je ba haka suka tukuikuya ni suka sa ni a mota wani ya karbi makullin mota ta ya shiga motar ta billahi azimu malam sai da ya kusan wata guda muna addu'a muna neman shi ba mu samo shi ba sai a dajin neja suka ɗebe atm card ɗinsa duk suka sa da kansa yake zuwa cicciro kuɗi ya ba su suka yashe shi tas aka buga waya aka ce a kawo miliyan ashirin ya ce wannan abin malam daidai gadan nan ta ɗorayi akwai masu sai da sai da nan aka yi ana kallo ba wanda ma ya tsaya ma ya ce wayya aka yi ne ofisa ya za a yi tafi da shi yanzu dan kaga mutum da kayan soja kayan dan sanda ko wani kwata ba garanti cewa soja ne ko dan sanda yace a gaba na ina kallo aka wuce ta police station nan na sharada tunda naga ba su shiga nan ba na san ba yan sanda ba ne nayi magana afwan nayi magana aka same ni aka rafka mun bindiga ka gyara mana akar mun kallawa ka iya bane to wanda ya iya ce gyara suka rafka mun bindiga wani shahid abin da ya sa na gaya muku wannan magana shine yanzu din a gaban mutane sai a zalunce ka ba wanda zai magana wallahi zalunci yanzu rijista ne da shi yanzu ya kamata ga mutane biyu suna koka wani yana dukan wani a kofar masallacin ma Usman bin Affan wani zo da sabuwar anaconda dinsa wata ran mun yi sallah ta isha'i ya fito zai shiga motarsa a bakin masallaci bakin titi ya ce yana fitowa zai shiga kawai sai wasu mutane suka yi fakin suka ce kawon kulli ce kama ya bada kulli ce kawai suka zara bindiga ɗalibin mun suka zara bindiga a gaban mutane ana kallo ya ce wallahi wani ya zo ma kawai sai dan kauce kawai ya wuce ina ganin sai yana waiwayowa ina kallo na ɗauki makullin motar na bayar suka shiga wasu suka shiga sauran motar ni ba abin in ihu wayo Allah ba har suka sace motar malam azzalumai malam sun samu gindin zama matuƙa fiye da yadda kake tsammani wallahi to me maganin wannan addu'a duk wanda zai fita daga gidansa ya ringa addu'a bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah mala ya ce idan mazzalu mustauta zulma markaban walajja utuwan fi qabihi tisabihi fakilhu ila sarfi zamani wa adlihi sayabdu lahu ma lam yakun fihi sabihi idan mai yawan zalunci ya mai da zalunci kamar abin hawa ne kullum sai ya hau kana da mashin ɗinka kullum sai ka hau kana da motar ka sai kullum sai ka hau azzalimi mai yin zalunci ya mai da zaluncinsa kullum sai ya yi sana'a ce kawai ya zama mai girman kai akan mummunan nemansa fi qabihi tisabihi mai ƙetare iyaka utu wa atau utuwan kabira mala ya ce to fakilfu ila sarfi zamani wa adlihi ka kyale shi izuwa ga jujjuyawan zamani da adalcin zamani ka gaya zai kare sayabdu lahu ma lam yakun fihi sabihi wallahi zai bayyana gare shi abinda baya cikin lissafinsa zai ga irin muguwar rayuwar da zai fada jiya dana nake ganin a network news ne ko ne wata tasha ana labarin wani kidnapper da aka kama ana tambayarsa yanzu nawa ya samu yace wallahi daga farawansa ne yana jin ya samu kuɗi ya kai naira miliyan 750 shi kadai banda wanda yake bawa yaransa miliyan 750 dan jarida yana hira da shi ya ce wallahi ban gana dama ba ko dai a fuskarsa ana hira da shi amma ƙaryarsa ce ta ƙare aka damge shi to ko ba a kama shi ba ka zuba mai ido ka gaya rayuwarsa za ta ƙare mai zalunci saƙon da ake so a gaya muku duk wanda yake zalunci baya gamawa lafiya saboda ko da ma za ka ɗauka a ranka ka ji cewa wai za ka yi zalunci za ka rinka yin zalunci wallahi ba za ka gama duniya lafiya ba a barka ma ka yi ta yi an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace khamsatun ghadiba Allahu alaihim in sha'a amda ghadabuhu alaihim fi dunya wa illa amara bihim fil akhirati ila an-nar أمير قوم يأخذ حقه من رئيته ولا ينصفهم من نفسه ولا يدفع الظلم عنهم وزعيم قوم يطيعونه ولا يساوي بين القوي والضعيف ويتكلم بالهوى ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله إنا لله وإنا إليه ولا ي... ولا يعلمهم أمر دينه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يوفه أجرته ورجل ظلم امرأة صداقها وعن عبد الله بن سلام قال إن الله تعالى لما خلق الخلق واستوى على أقدامهم واستووا على أقدامهم رفعوا رؤوسهم إلى السماء وقالوا يا رب مع من أنت قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه حقه وعن وهب ابن منبه قال بنى جبار من الجبابرة قصرا وشيدا وشيده فجاءت أجوز أجوز نيكو نينا يا دنگوجي أجوز نيكو فقيرة فبنت إلى جانبه كوخا تاوي إليه فركب الجبار يوما وطاف حول القصر فرأى الكوخ فقال لمن هذا فقيل لامرأة فقيرة تأوي إليه فأمر به فهدم فجاءت العجوز فرأته مهدوما فقالت من هدمه فقيل الملك رآه فهدمه فرفعت العجوز رأسها إلى السماء وقالت يا ربي إذا لم أكن أنا حاضرة فأين كنت أنت فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه وقيل لما حبس خالد بن برمك حبس خالد بن برمك وولده قال يا أبت بعد العز سرنا في القيد والحبس فقال يا بني دعوة المظلوم سرت بليل غفلنا غفلنا عنها كو سرت بليل يا كما زما غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها وكان يزيد بن حكيم يقول ما هبت أحدا قط هيبتي رجلا ظلمته وأنا أعلم أنه لا ناصر له إلا الله يقول لي حسبي الله والله يبني يا والله بيني وبينك وهبث الرشيد أبا الأتاهية فكتب إليه من السجن هذين البيتين شعرا أما والله إن إن الظلم شؤم وما زال المسيء هو المظلوم ستعلم يا ظلوم إذا إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم خجونا رواية مالا سبحان الله an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda mai littafin zawajir ya kawo um, manzan Allah yana cewa mutane guda biyar Allah ya yi fushi da su in ya ga dama ya ci gaba da zartar da fushinsa a kansu a nan duniya gaba ɗaya rayuwarsu ta kasance cikin fushin Allah ko kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a afka su cikin wutar jahannama ranar kiyama na ɗaya ku ji wannan mutane ko dai Allah ya tadda fushinsa a kansu a nan duniya ya musu azaba sun huta a lahira ko kuma Allah ya basu a kiyama ya afka su cikin jahannama shugaban mutane amiru qaumin shugaban mutane da yake karban hakkinsa a wajen mabiyansa min ra'iyyatihi amma baya musu zalunci ai baya musu adalci abinda ake nufi azzalimin shugaba in an ce shugaba ka daina tuna wancan da wancan wallahi mai unguwa ma shugaba ne dagaci ma shugaba ne sarki ma shugaba ne wane ne ma shugaba ne monitan aji ma shugaba ne mai gida ma shugaba ne shugaban kasa shugaba ne gwamna ma shugaba ne shi a local government ɗinku shugaba ne duk wanda an dai an ce shugaba to ka rufe idan ka tuttuno waɗannan kai ma wataƙila shugaba ne a ma'aikatar ko a masallacinka duk shugaban mutane da yake zaluntan mutane sannan kuma in za a zo a zalunce su baya kawar musu zaluncin wala yadfa'u zulma anhum ya zalunce su kuma in za a cuce su baya bin kadu ina masu neman kudera ina waɗanda ake cewa sai kayi jama'a dan Allah ku taimake ni ku kada mun ƙuri'a ranar zaɓe ni ne ɗan uwan kuwa ne masoyinku dan Allah ku zaɓe ni ni ne wane wane wane ɗin kaza Allah ake roƙo don Allah ku zaɓe shi amma burinsa ku zaɓe shi ya yi mai ya sata ɗaya kenan na biyu wa za'imu qaumin yuti'unahu wa la yusawi bayna al-qawi wa dhaif shi ma shugaba ne za'im jagora wancan amir ya fi za'im wataƙila ƙaramin shugaba ne a unguwa ko a local government ko kaza ko kaza mutanensa suna bin sa amma baya iya yin adalci tsakanin mai rauni da mai ƙarfi kawai ta ci barkati ake waye mai ƙarfi wanda ya ɗauka ya bashi wanda ya ɗauka ya bashi wa ya takallamu bil hawa yana magana kuma da son zuciya bai da gaskiya wannan insha Allah sai ya shiga wuta ga wani na uku mutumin da yake baya umartan iyalinsa bi da'atin lahi wa la yu'allimuhum amra dinahum to nan fa an shigo yana da iyali amma baya iya bude baki ya ce abu Allah a gidansa yana da 'ya'ya baya iya cewa su je masallaci su yi sallah baya iya umarni da ai azumi yana ganin ana sabo a gidansa irin mutanen da a gidansu ana ta'adi gidanka ne amma 'ya'yanka iyalinka suna ta'adi suna saba wa Allah amma ba za ka iya buɗe baki ka hana ba ka gina musu gida ka kawo musu abinci ka sai musu kayan kallo da kuɗinka kana gani ana saba wa Allah a gidanka kana ji ana buɗe tashoshi na badala a gidanka ka sayo matarka waya mai tsada kana kallo tana shiga groups tana abubuwa tana bayyana tsiraici tana kaza tana kaza duka ba ka iya cewa abi Allah a gidanka kuma ba ka karantar da iyalinka wajibi ne mutum sai ya karantar da iyali in an ce iyali 'ya'ya mata da duk wanda yake karkashinka ko ka zauna dirshen ka koya musu karatu ko ka kai su makaranta wannan kai yara islamiyya dole ne in ba haka ba ka zauna karanta da su matanka ko ka biya musu karatu ka zauna ka koya musu iya abin da Allah ya sanar da kai ko ka ba su dama su rinka zuwa makarantar islamiyya a ku suna fahimta addini amma wallahi duk wanda baya yin wannan to sai Allah ya kona shi gashi nan wa rajulun ista'jara ajiran da mutumin da ya dauki mai aiki ko dago birkila ne mai noma ne ma'aikaci ne mai kaza ne fastaufa minhul amala ya yi mata aikinsa cikakken aiki amma wallahi sai ya ƙi ya biya shi kai bara a biya ba duk abin da za ka yi ka yi yayin yana kwaba maka siminti yana ma gini sai ka ce wallahi baka da kuɗi ba za ka biya ba yayin a gona yana maka aiki ko ka sa shi wani abu ko gyaran wani abu aiki ka ɗauke shi ko direbanka wata ya yi ka ƙibiyansa ko almajirin gidanka ya nemi kuɗi ka ɗuɗɗura mai ashar ka zage shi ka ce tuwon da kake ci don abu kazanka du ana yi wanda duk ya dauki wani aiki ya ƙi ya biya shi a jahannama zai biya shi mutum na biyar mutumin da ya zalunci mace ya aure ta ya ƙi ya ba ta sadakinta wa rajulun zalama mar'atan sadaqaha mutumin da ya zalunci mace sadakinta wata mata ta bugo min waya ta ce malam da Allah ina neman fatawa mai gidana lokacin da zai aure ni bayi da kudin sadakin nan muka yi alkawari aka gaya wa iyaye cewa zai biya sadakin nan a watan kaza ni dai na zo gidansa na shekara ɗaya ne shekara biyu har na haifi ɗa ɗaya biyu bai ba da sadakin nan ba a matsayin bashi sai ya zamanto ni neman ya biya ni sadakin nawa sai zama mana bala'i ya ƙi ya biya yau dai aure ya ƙare ya ma sake ni kuma wallahi bai bada sadaki ba haka muka kare rayuwar mu a zaman auren bai bada sadakin ba kuma bai biya ba kuma yanzu gashi ya sake ni ya za a yi dama ana yi ko to duk mutumin da ya karbi sadakin mace ya cinye bai bata ba hanya zalunci Allah yana fushi da shi kuma sakamakonsa jahannama riwaya ta zo cewa lokacin da Allah ya halicci halitta suka daidaita akan suka tsayu akan digadigansu imamu zabi yake kawa sai suka daga kan sama suka ce ya ubangiji tare da tare da wa kake tare ya rabbi ma'aman anta Allah sai ya ce musu ina tare da dukkan wanda aka zalunce shi azzalimi ya zalunce shi ba a bashi hakkinsa ba duk wanda aka zalunce shi ba a bashi hakkinsa ba ina tare da shi wannan halitta ne suka tambayi Allah Allah ya ce ina tare da wanda aka cuce shi ba ba shi hakkinsa ba so kwantar da hankalinka in ka je suka yi maka wani abu suka ci hakkinka kar ka damu Allah yana tare da kai Wahab ibn Munabba yake cewa wani sarki jabbarun min jababira ya gina wani gida yayi masa fenti yayi masa kwalliya wa shayyadahu bana jabbarun min jababira ce kasran bene ne ya gina sai ga wata tsohuwa faƙira talaka a juzun faƙiratun ita ma sai ta zo a bayan gidansa sai ta ɗan yi kuka ina ce kuka ina irin ɗan gidan nan na ƙasa wanda bai kai ɗan ƙarami haka a wulakantaccen gida dai tana dawowa an ta je ta nemo abincin sai ta dawo ta kwana bukka haka wata ran wannan sarki sai ya hau kan benansa da ya hau kan bene sai ya hango wani ɗan ƙaramin gida a kusa da shi yana ɗawafi yana zagayawa ya ga wannan kuk ɗin ya ce na waye wannan aka ce ai na wata mace ce fakira talaka ta wi ilayi tana dawowa ta kwanta da daddare mace ce tsohuwa gajiyayya ya ce aje a rushe shi a rushe gidan kaga zalunci wannan kissa ce ta azzalumai ake kawo tana dawowa daga neman abincinta sai ta ga gidanta ya zama flat mahduman sai ta ce man hadamahu wa ya rushe wannan gida sai aka ce almaliku ra'ahu fa hadamahu sarki ne ya zo yana zagayawa ya ga wani dan lalatacin gida a kusa da shi ya sa aka rushe shi sai wannan tsohuwa ta daga kanta farafa atil ajuz ra'asaha ila sama'i ta daga kanta sama ta ce ya rabbi ya ubangiji idan lam akun ana harira idan ni bana nan fa aina kunta anta to kai kana ina ya Allah idan na tafi neman abinci na bana nan to kai kana ina aka rushe min gidana mai riwaya yake cewa take Allah ya umarci Jibril ya je ciccibi wannan gidan sarkin ya daga shi sama ya kifar da shi kuma haka aka yi take wani babban mutum Khalid ibn Barmak ake cewa kamar yadda ya zo a rubuce da shi da ɗansa wata ran aka ɗaure su babban sarki ne babban mutum ne aka ɗaure shi da ɗansa sai ɗan yake cewa ya babana daga sarauta kuma yau ga mu mun zo kurkuku an ɗaure mu jiya fa kai sarki ne jiya fa kai mai mulki ne jiya kai mai dukiya ne sai ya ce ya kai ɗan ɗana wallahi addu'ar wanda aka zalunta ce ta kawo mu anan dare aka bi a kanmu mun zalunci wani ne ya bi dare a kanmu ya roƙi Allah shine yau gani ni da kai muna kurkuku ashe mun gafara mun cuci wasu mun manta ashe Allah bai gafala ba walam yakfalillahu anha yazid bin hakim yana cewa ni ba ban taɓa jin kwarjinin wani mutum a duniya ba mahibtu ahadan qattu haibati rajulan zalamtuhu irin kwarjinin da nake jin mutumin da na zalunce shi wallahi shi na fi kwarjininsa ya ce shi inda ya zalunce ka to tsoron ka yake ji saboda me yake tsoro dare ana ta baku secret duk wanda ya cuce ka tashi da daddare shine bayanin duk wanda kuka yi harka ya zalunce ka dan Allah ka yi haƙuri da bacci ka tashi a duniya za ka ga hakkinka yana gudana kar ka ɓata lokaci saboda Allah ya ce ina tare da wanda aka zalunta ya ce ni wa ana alamu annahu la nasir lahu illa Allah ni na san wanda na zalunta wallahi bai da mai taimako in ba Allah ba zai tashi ya rinka cewa Allah ya ishe ni wallahu baini wa bainak Allah ya isa Allah yana tsakanin ni da kai wallahi duk wanda ka masa ba daidai ba ya ce maka Allah ya isa ya ce za mu haɗu da kai a gaban Allah ya gama da kai wallahi kuma idan kana da mutunci ka san ya kamata wallahi bai kamata ka saurara ba ka ce dan Allah ka yafe mu wani zai buge mutum sai ya gudu yana gani ya tsira ya buge mutum a mota sai ya gudu ya taka mutum a babur sai ya gudu yana gani ya kubuta za ka tsaya a siraɗi wannan zai zama kan matsala a siraɗi kudin wani ya ginda ya ta gabanka ka ɗauka ka cinye za ka gane kuskurenka to yan uwana wannan babi na zalunci yana da yawa har yanzu babin gashi nan dai muna ta fafatawa sai an yi da gaske wani watan ma watakila a gama da shi sai dai akwai wasu yan wazuka da ta kawowa za mu iya tsallakewa wanda musamman waɗanda ba su da inganci a ruwayensu akwai masu inganci akwai da'ifai akwai kuma sahihai to abinda na faɗa na daidai Allah shi ma mu lada wanda na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe mu wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh